بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتمي ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بيرة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله على المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وآتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الكاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي ودب الأقطاب فريد الداري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل الصلاة أئمة الشيء هجري لنا بهذا المعذر والتعب في بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت الاحتياج إليه آه الحمد لله منا كرمت الشفاء بالتعريف حقوق المصطفى yanda za a yi a gane menene matsayin manzala a gane menene haƙƙin manzala a koyi ladaba irin ta sayyidina rasulullah malaman duniya kowa akwai abin da ya ɗauka a cikin sai na rasulullahi akwai ƙura'u wanda suka ɗauki karatu a wajen manzo Allah an samu ƙura'u sun zama kuma muhaddisun sun zama malaman hadisai suna da wato sun haddace alƙur'ani kuma suna da hadisan manzan Allah bayan wannan an samu ƙura'u kuma bayan ƙura'u ne muhaddisuna ne suka zama kuma fuqaha'u wanda suka ƙara fahimtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za ka sake samun su qurra'un ma'addata muhaddisun fuqaha'un amiluna sai zama suna cike da makarimul ahlak irin na sayyidina wa maulana rasulullahi ma'ana sun yi ijtimali amma a cikinsu ana samun tafaduli wasu suna gaban wasu wasu suna gaban wasu wasu awun da suka ɗauka da ƙwaryar da suka haɗa ba kowa ya haɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gwadi a cikin sahabbansa bayan sallan asuba ya ce al a cikin ku yanzu akwai wanda ya sallan jana'iza a yau sai na Abubakar ya ce ni ne a cikin ku a sallan asuba ne ya ce a cikin ku akwai wanda yau ya yi sadaka sai na Abubakar ya ce ni ne a cikinku akwai wanda ya sada zumunci ya ce sai na ababakar ya ce ni ne a cikinku wato duk abubuwan da aka tambaya a lokacin bayan sallah asuba ne wannan wato ikhtibar ne irin na manzo Allah wanda yake ishara akan yaya wa'inda suke tare da shi mai suka dauka manzo Allah ya ce abubakar zai shiga aljanna min ayi babin sha'a abubakar zai shiga aljanna min ayi babin sha'a domin kofan aljanna guda takwas ne kowace kofa akwai aikin da ake akwai babin da ake kofan ana shiganta ne mai sadaka kofa sada zumunci kofan azumi kofa daban-daban ne dai kofan aljanna to aikinka idan ya kai ka cancanta ka shiga cikin wannan kofan kawai sai ya ce maka to za ka shiga aljanna min ayi babin sha'a kowace kofa an ka zo za ta bude bi ma'ana ka ba da haƙƙin da ake yi to hakin nan ana ɗauka ne a jikin manzo Allah ana koyi da manzo Allah baina aqwalihi wa af'ali aqwalu rasul sallallahu alaihi wasallama kamar da jiya muka fada sune malaman hadisai suna cewa haddathni fulanun an fulanan an fulanan an rasulullah wani ya bani labari wani ya bani labari daga manzo Allah wanda malaman hadisi nan sun yi hidima a janibin manzo Allah har suka zo suna kawar da wannan maganar manzalla ya faɗa wannan maganar manzalla bai faɗa ba ana kiransu malaman jurhi wata adil malaman jurhi wata adil malaman da suke gane wannan makaryaci ne in ya faɗi magana ya zamo matruk ne a makzubun ne a gashi nan dai hadisan daban-daban yadda suka tsaya suka yi hidima a janibin sayyidina rasulullahi har addini ya iso hannayenmu wanda suka tsaya suka yi wannan aikin kuwa kowanne wal fadalu lil mutaqaddim wanda ya fara shi yafi kowa kamar yadda bayan hada alqur'ani a zamanin manzo Allah sahabbai tara ne suka hadace alqur'ani manzo Allah yana nan ala qaidil hayati sahabbai tara ne suka hadace alqur'ani manzo Allah lokacin bai koma ga Allah ba bayan komawansa ga Allah ne aka samu wayanda suka haddace alqur'ani ɗaiɗaiku ana tafiya jifa jifa har aka zo aka yi gumurzun hada alqur'ani sannan sai zamo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ba hada hadisin manzo Allah ba sai karni sai shekara ɗari ɗaya aka fara hada hadisin manzo Allah shi ma da aka zo hada hadisin manzo Allah an yi gumurzu kwarai da gaske wanda ya hada hadisin manzo Allah shine Umar bin Abdul Aziz jika ne daga jikokin Sayyidina Umar bin Al-Khattabi wanda da umarnin Shahabuddin wato ana kiransa Shahabuddin Zuhuri shine wanda aka bashi yadda za a yi a hada hadisan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama hada hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama littafin da aka fara rubutawa a duniya a rubuce bayan alkur'ani shine muwadda imam malik malik ya shekara arba'in yana hada muwadda malik kaga duk wani littafi da ya biyo baya in dai ba alkur'ani ba to muwadda ita ce baban littafin daga kan su buhari muslim turmuzi nasa'i abu dauda ibn maja har aka gangaro su kan imamul bazzari bai haƙi da sauransu gaba ɗaya sun koya ne daga jikin Imam Malik bin Anas. Wannan kaga ashe kenan ga irin yadda suka ɗauka ga hadisan manzo Allah ga abubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ɗauka tabi'a suka ɗauka kadirin an kadirin au jilin an jilin jilin an jilin jilin an jilin daga wannan su ba wannan wayannan su ba wannan wayannan su ba wayannan wayannan su ba wayannan har Allah ya kawo hannunmu. Alhamdulillahi abin da ake nema duk a gane, wai mun iya gane annabi Muhammadu. Da wa'in nan ɗin, an iya gane manzo Allah idan an ɗauka aka ce malaman ƙurra'u. In aka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yaktubu wa la yaqra'u baya rubutu baya karatu ba dan komai ba saboda gwaninta kuma ya gajjar da masu rubutu da karatun duniya. shine ummiyun ummiyun la yaktubu wa la yaqra'u baya karatu baya rubutu amma ya gaji yadda masu karatun duniya kowaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ahsanallahu ila ahsanallahu ilaihi bi kulli basatatin duk abin da kake zato Allah ya kyautata wa manzon Allah ya ba wa manzon Allah ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan komi da komi sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana da makarimul alaq wanda ake nema sabai su koya yana wannan saban daga koyansu shine zai gangaro zuwa hannayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afuwun safuhun afuwun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai karban uzuri ne ba a kawo abu wajen manzalla manzalla ya kai hari a sai ya tambaya me yake faruwa sannan hayiyun manzalla mai kunya ne halimun a cikin kunyan ma domin kunya hawa hawa ne akwai akwai wato in aka ce hayaun akwai akwai halimun kuma in aka ce saburun akwai halimun kuma mai haƙuri ne wato mai sanyin kuma haƙuri kuma mai zafi ne in aka taɓa Allah duk abin da za ka yi masa zai haƙura saboda alkawarinsa da Allah zai kare Allah, Allah kuma zai kare shi. E duk wani abin da ya faru akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in dai shi kamar zai kauda kai amma Allah zai ce baka isa ba. Shi yasa idan Allah baya son ya maka gafara sai yasa ka tsokani annabi. In ka tsokani annabi to ba Allah baya nufin ya maka gafara. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha'u. to haka nan hakkin wannan hakkin na shirka haka hakkin yake kan manzo Allah babu wanda ya taba taba annabi ya kai babu shi kowaye shi in dai ka taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba za ka kai ba sai dai in ka tuba kacin abubuwa ya same ka to a shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallama yana tsare hakkin Allah ne wanda duk abubuwan da ya faru akwai wanda ake ganin ba wanda suka kai su matsayi a gidan manzo Allah ana kiransa Zaid bin Sabit Zaid Zaid bin Muhammad Zaid da Usama bin Zaid wayannan guda biyu ana kiransu hibbu Rasulullah ibn hibbu Rasulullah eh hibbu Rasulullah ibn hibbu Rasulullah Zaidu saboda san da manzan Allah yake masa shi kadai ne a cikin alkur'ani Allah ya kira sunan shi mubasharatan ko sai na babakar ba sunan shi abubakar a qur'ani ko sai na umaru ba sunan shi umaru a qur'ani ko sai na usman ba sunan shi aliyu a qur'ani ko sai na ali ba sunan shi aliyu a qur'ani babu wanda yake cikin alkur'ani mutum ɗaya ne zaidu ne shi kadai Allah ya kira sunan shi mubasharatan amma duk saura sai dai a ce maka asbabun nuzul ya sauka ne akan abubakar ko umar ko usman ko aliyu ko dukansu shi kuma wannan wani yaro ne shekaransa takwas yana tare da manzo Allah ya zaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babansa babba ne daga cikin fastoci sai ya zo akan cewa zai karbe zaidi ya koma hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce menene na ga ana ta maganganu za ka ce baban zaidu ne ya zo to amma zaidu uban ya ce ko nawa ne a sayar da shi a faɗi kuɗinsa zai biya ya dawo hannunsa manzo Allah ya ce a bar maganar kuɗi ina zaidun zaidu ya ce gani ya ce ka zo ka zaɓa in ka zaɓi babanka ka bi shi sai ce na zaɓi ka ya rasulullah yana da shekara takwas ya ce ya zaɓi manzo Allah sai ce ka zaɓe ne ce ce to daga yau na zamo ɗanka daga yau na zamo ɗanka wannan kalman har gobe tana halakar da waɗansu daga cikin mutane eh daga yau na ka zamo ɗana in ji manzo Allah eh ka zamo ɗana in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah ya aura masa Zainabu binti Jahsh Zainabu binti Jahsh ita ma jika ce ta Abdul Muttalib kamar yadda manzo Allah yake jika Abdul Muttalib ɗan uwa ne amma sai manzo Allah ya aura masa ita aka dinga gumurzu har auren ya kai zai mutu manzo Allah shine sulhu kullun saboda bala'i shine Allah ya ce to auren ya mutu in auren ya mutu Zaidun ya koma hannun manzon Allah auren ya mutu ita kuma Zainab ta zama manzon Allah shi zai aure ta walamma qada sai ce zaidu min ha wataran wanda aka kira shi kenan shi kadai a duniya a cikin alkur'ani walan ma qaba zaidu min ha wataran zawwajnaka ha idan auren zaidu ya mutu to na aura maka ya rasulullah ai na aura maka manzo Allah shine mai hukunci shi ya bada auren amma kuma auren ya zo ya mutu ta hannun a gaban manzo Allah manzo Allah sai da Aisha tana cewa da manzon Allah zai boye wani abu da ya boye mutum auren zaidu amma ba yadda zai yi saboda ka'idan Allah yadda ya shirya saboda zai dami waɗansu a duniya wasu za su halaka su ga annabi bai yi daidai ba shine dalilin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina wannan shine dalilin saukan wannan aya sai aka ce to shikenan ai muhammad ya sa ya sa ma ɗansa ya saki mata ya aura shi kuma lokacin da auren ya mutu saboda iktibari na manzo Allah manzo Allah ya nuna maka cewa ga irin tsarin da ake ciki yana son ya nuna maka tarbiya irin nasa domin ana tarbiya ne jisman wa ruhan ana yin tarbiyyar mutum ne in ya fita ya fita gaba ke daya wato gaba daya an fita manzo Allah sai ya sa Zaidu ya je mata wajen tsohuwar matarsa tsohuwar matarsa Zainabu bintu Jashin manzo Allah ya ce ka je ka mun tadi shi kuma ya ce mata ya zainab a tadari la ahadin ala la ahadin ala wajhi al-ardi afdalu min muhammadin fa innahu yukhadibuki kin san dai ba wanda ya kai dan Allah a bayan kasa Allah bai yi wani kaman annabi Muhammadu ba a bayan kasa to innahu yukhadibuki ya ci yana sanki tsohon miji ya je ya tafi wannan tarbiyyar shi yasa Allah shi kadai Allah ya kira shi a cikin alkur'ani daga nan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dauki abin da ya ci na gado ummu aymana barakatul habashiya wanda ya samu a wajen mahaifinsa kenan daga cikin gado ummu aymana sai tasliya ya kurkurtar da zaidu sai ya bashi ya auri zai ya auri ummu aymana sai zaidu ya auri ummu aymana ummu aymana sai ta haifi sai ta haifi usamatu to su ne su biyu din nan ba wanda ya kai su usamatu da zaidu su ake cewa hibbi rasulullah ibn hibbi rasulullah masoyin manzo Allah dan masoyin manzo Allah wanda koda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zaidu zai je ya same shi a cikin jama'a ya sa hannu a cikin ajinsa ya dauki kuɗi ya kyauta da shi misali annabi ba zai yi magana ba ba dan komai ba saboda tsananin sansa da yake to wannan irin tarbiyyar da sai na rasulullahi ya yi a cikin sahabbansa kenan sai sahabban suka zamo kowa akwai irin abin da ya ɗauka wayannan sun ɗauki abubuwa da yawa wayannan sun ɗauki daidai wasu fakihai ne wasu muhaddasai ne wasu ƙurra'u ne wasu sun haɗa wasu sun koma sun zo ma sun tambayi sai da aisha wai menene kai fa kada ma za ya fa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti bai manzo Allah yake aikatawa a gidansa sai sai da Aisha ta ce to shi dai manzo Allah in dai dawo gida abin da yake kullum bai wuce na fila raka a goma sha sha ɗaya ba duk daren duniya sai ya yi na fila raka a goma sha ɗaya amma kar ku tambaye ni yawan suran ya yake yi to da suka je suka ce kai wa zai dakata annabi Muhammadu ni dai zan je zan dinga azumi ba hutu wannan ya ce zan dinga yin ibada a rana wannan ya ce ba zan yi aure ba manzo Allah da ya dawo sai sai da Aisha ta faɗa masa fulanun wa fulanun qad ata wa sa'ala an amarika ya rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce me kika faɗa musu tace ga abin da na faɗa musu manzo Allah sai ya same su sai kai ku sani komi ina da haƙƙi jiki yana da haƙƙinsa na aiki a huta iyalai suna da haƙƙi akan mutum ina sallah ina kuma hutu sannan ina azumi kuma ina aure saboda haka ku yi aure kar ku ce ba za ku yi aure ba saboda ni wannan sai suka ce su sun ɗauka kawai ba za su tsaya ba za su tafi akan wannan wasu kuma suka ɗauki banza Allah sallallahu alaihi wasallama yaya annabi yake yin kyauta ta ina manzo Allah yana yin kyauta in yayi kyauta baya don da ka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baka kyauta in ka sake dawowa ya baka ba zai ce ba dazun na baka ba ya kara maka in ka sake dawowa in ba kuɗi ce ka je ka ci bashi zan biya maka eh ka je ka ci bashi zan biya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai a rayuwar suka Madina a Makka kafin ya koma Madina da ya zo Madinan ma duk wanda ya rasu kowane musulmi in ya rasu sai ya tambaya ana bin shi bashi ne ce ana bin shi bashi ya ce ku zo waje na ko karba yana da wani abu aka ce ya dan tara wani dukiya ya ce a ba a raba wa yan uwan ƴaƴan gado amma bashin da yake kansa a zo wajen annabi a karba wannan makarimul halak na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ashe to mu me ake son mu gane shin wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa mu ma muna haƙura da abin da muke so saboda ɗan uwan mu samu ko da ba mu haƙura ba mun yarda mu yi sharing ko kuma muna neman ne sai mun durmuza shi da ƙasa kai ka kai ka tashi irin fadawa ruwan mara iyawa ka san mara iya ruwa ya fada cikin ruwa in kuka haɗu to shi kokari ke danna ka cikin ruwan shi ya taso sama to haka ake yi ko kusan yanayin rayuwar kamar haka ake yi to wannan suna annabi ne ba suna annabi bane annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake so ka gyara domin babu wani abin da yake taimakon mutum kamar bin abin da annabi ya zo da shi bin abin da annabi ya zo da shi ka yi koyi in ka koya shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wal yawmil akhir idan ka san ka samu wannan ka samu abin da ake bukata mu ji tsoron Allah mu dauka da mu ji abin da manzo Allah ya zo man da shi Allah ya taimake mu za mu ci gaba da karatu akan sayyidina rasulullahi wanda a kowane lokaci abin da ake fata ba jin abin da annabi ya yi ba a'a kai ne ka ɗauka na annabi Muhammadu eh me ka ɗauka yau me ka ɗauka cikin ɗabi'arsa guda ɗaya gobe ka ƙara ɗaya jibi ka ƙara ɗaya gata ka ƙara ɗaya ko kuma ba za ka iya ɗauka ga baki ɗaya ba ka yi wanda za ka iya kudama shehanan mu Allah ya musu rahama duk abubuwan da suke dinnan koyi suke da annabi Muhammadu abin da ya sa muke son suke nan muke mutuwa a kansu ba don wani abu ba saboda practical and theory za ka ga mutum ya faɗa maka ga abin da annabi yake kuma sai ga yana kan abin ga abin da annabi yake yana kan abin to kai in ka zo ka saba ba irin wannan kake ba shin naka zubin daban ne to ba shi ake bukata ba mu koya mu nemi mu koya hakuri mu yi afuwa mu yi yafiya sannan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in mutane sun ji aiki baya cewa wani me yasa kai kaza yace ma balan nas yaf'aluna kaza abin da yake kenan me yasa mutane suke aikata kaza ba zai ce wani ka aikata kaza ba a'a me yasa mutane suke aikatawa kai ka san da kai aiki kuma ana zaune idan alwalan wani ya ware in ana ganin zai ji kunyan tashi sai banza Allah ya ce mutanen gurin su tashi zai sake alwala gaba daya gaba daya tashi saboda a suturta shi kaga ana suturta aidi kenan ko fi a gurin da ya cancanta Allah ya muke mu hadisi na ishba na dubu ɗaya da da sittin da tara daga fudalat bin amrin ya ce fudalat bin amrin yana cewa ko fubadata bin umairi ana ce masa bin amrin ana ce masa bin umairi yace wata rana aradtu qatalan nabi amul fatai na so in je in kashe manzo Allah amul fatai wato shekaran fatau makka wa huwa yadufu bil baiti lokacin manzo Allah yana tawafi falamma da nautu minhu lokacin da nayi kusa da annabi dan in kashe shi kala sai ce ya fudalata sai na ce masa na'am kala ya ce ma kunta tun hadis biyi na saka me kake faɗa cikin zuciyarka annabi ya san gari me kake faɗa a cikin zuciyarka sakan da yake sakan da yake a cikin zuciyarsa na kashe annabin ne sai manzo Allah ya masa ya fada Allah ya ce na'am yace ma kunta tun hadis biyi na saka me kake faɗa wa zuciyarka kulto yace la shayya ba komai fa bai ka sai manzo Allah ya dariya wasta gabara li sai maza Allah ya ce Allah ya Allah ya maka Allah ya ce maka wa ba ya duwa ala sadari manzo Allah sai ya sanya hannunsa a kirjin Fudar bin Umairi fasa kana kalbi sai zuciyar ta nasu fa wallahi ma rafaha bai daga hannun ba hatta sai da na kasance ma khalaqa Allahu shay'an ahabba ilayya minhu tunda nake babu wani abin da Allah ya halitta wanda na taɓa jin son shi kamar annabi Muhammadu. Amma da ga kiyayya sai ruriya kun feku. Halan, manzo Allah. Wa min al-mashhur zakara habar Amir bin Tufaili. Amir bin Tufaili Dusi shine karshen wanda ya rasu a cikin sahabban manzon Allah. Amir bin Tufaili shine karshen wanda ya rasu a cikin sahabban annabi Muhammadu. Amir bin Tufaili da Arbaj bin Qaisin hina wafada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah wa kana Amir qala lahu shi Amir sai cewa Arbaj bin Qaisin ana ashgalu anka wajha Muhammadin zan kawar maka zan zan shagalantar da manzon Allah zan shagalantar da fuskarsa bi ma'ana in na shagalantar da fuskarsa a fadarifu anta kai kuma ka dake shi eh zan zan zan zan ja hankalinsa na ja hankalinsa kai kuma ka kai maduka falam Allah ya kiyaye falam ya rawu fa'ala shay'an sai ga yana ta magana yana ta magana sai ga bai aikata komai ba falam ma kallama fi zalika yace yaya haka bayan na ɗauki hankalinsa ya kamata kai ka kai ala lahu sai ce wallahi ma hammamtu an adaribahu illa wajatuka baini wa bainahu ban yi yunkurin zan kai dukan ban zan kai dukan sai ga kai ne a tsakani afa adaribuka inda ke kan kai a hakan eh ne amsar to ashe ashe ba gaskiya bane kenan eh to wannan isma ta manzo Allah shi akwai abu tufailu addusi wannan amir bin tufaili daban abu tufaili addusi shi wani mutum ne yana daga cikin wanda musulunci ta karbu da shi sosai manzo Allah ya tafi tabuka kafin ya dawo shi ya zo wajen manzo Allah da ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ana ta suka manzo Allah yace to shi mawaki ne yana son a bar shi ya je ya ji manzo Allah aka ce ai huwa sha'irun huwa sahirun huwa kahinun ya je ya ji duk abin da manzo Allah yake ta duk abin da manzo Allah yake faɗa bai yi kama da ɗaya daga cikin abin da ake siffantawa ba domin shi mawaki ne sai ce ya rasulullahi garin su ɗaya da Abu Huraira shi ma Abu Huraira garin su a Dus sunan garin kenan Dusi to sai ya ce ya rasulullahi ni mawaki ne kuma ina da farin jini ana so na a garin ka bani wani aya alama wanda zan zo in kira mutane na in na kira mutane na da su yarda da ni in suka yarda da ni ko za ka ga mutane wanda su shiga musulunci manzala sai ce to shi kana sai ya ɗauki sanda sanda mai kama da asha musa sai ba shi zai ba shi sandan da ya tafi da sandan duk wanda ya tafi in dare ya yi ya zo ya haɗa sahabbai suna magana dare ya yi suna ya haɗu da safe suna magana abokanansa da suka gama magana ya ce ina son gaya muku a wani annabi wato annabin nan gaskiya ne ku yi imani da shi amma zan nuna muku cewa ni na yi imani da shi in kuna son ku yadda da ni ku yadda da ni amma waye zai tafi gida cewa ne ne sai ya daga sandan in yayi haka sai haske layinsa har cikin gidansa zai kai shi wannan ya daga sandan yayi haka haske shi ma har cikin ɗakinsa haka ya dinga musu ya suka ce wannan fa abin gaskiya ne sai suka musulunta manzo Allah kuma ya fita ya tafi tabuka kafin manzo Allah ya dawo daga tabuka da ya zo daga dusu da mutanensa duk cikin garin Madina gidan musulmai sai da ya kai ba gidan da bai ajiye bakinsa ba wanda suka musulunta yana daga cikin wanda aka musulunta ta hannunsa da yawa abu dufailu dusi Amir bin Tufaili wannan shi kuma daban yake. Shi Amir bin Tufaili shi ne akhiru man mata min ashabi Rasulullahi. Assalama ya musulunta shi ne ƙarshe a cikin sahabban annabi Muhammad wanda ya koma ga Allah. Na'am, wa min ismatihi lahu ta'ala Allah ya kiyaye manzo Allah anna kaseeran min al-yahudi wal kahana wato bokaye da Yahudawa an zarubi sun tsoratar da kar a yadda da annabi Muhammadu. wa ayyanu li quraish sun aibata shi sun ambata shi wajen qurayshawa afrun bi sadawati sun ce in kuka bar shi yazo zai rinjaye akan ku sadawa shine qahariya yana da qahariya wa azum ala qatli sai suka ba wa qurayshawa shawara in kun gan shi kawai ku kashe shi fa asmahu Allah ta'ala Allah ya kiyaye shi hatta balaga bihi amrahu har ya isar da al'amarinsa wa min zalika nasarahu bi ru'bi Allah ya taimaki manzo Allah bi ru'bi da tsoro na wannan kalma da yawa ba a ganewa amma Allah ya sa a gane Shehu Ibrahim yana cewa li anna nabiyyal hashim dahara magaza bale sadda udwanu wa radda balala annai muhammadu bai taɓa yin yaƙi ba annai muhammadu bai taɓa yin yaƙin ya je ya kai wani hari ya kashe wanda ba sa musulunci baya yin haka li'an nabi al-hashmi ad-dahra magaza to wannan kalma na ana ta tambaya ana ta tambaya na na warware na warware har yanzu su ba gane ba abin ne in manzala sallallahu alaihi wasallama yadda shi manzala yake baya kawo hari wa wani dan ya kashe shi baya yi baya yi su ne suke shiryawa za su kashe manzala sai Allah ya ce wa manzan Allah ka tashi ka je ka tsare su kar su cutar da kai shi kenan ya yake su li'anna nabiyyal hashimi ad-dahra magaza manzo Allah bai taba yakan wani wanda ba cikin addinin musulunci ba bale sadda udwan an shirya masa makirci ne za a zo a kashe shi wa radda balala shi kuma je toshe batansu dalili mutanen indonesia yadda aka yi suka samu musulmai da yawa lokacin da aka zo aka ci indonesia da yaƙi da aka ci indonesia da yaƙi sai aka kama su aka mai da waɗansu ‘ya'yansu da matansu bayi sadiyai da ribatattu sai suka ce waye shugaban yakin nan sai ce gashi nan akwai alkali a cikinku suka ce ya akwai alkali sai ce to ya kawo ƙara yaya za a zo a hau mu da yaƙi bayan mun karanta abin da annabi ya ce abin da annabin ya ce ba za a kai wa mutane hari ba sai an zo an kira su su shiga musulunci idan sun ce ba za su shiga musulunci ba sai a ce to wayanda suke karkashin ku ku bar mu mu kira su su shiga musulunci domin ba ba bayin ku bane bayin Allah ne idan shugabannin suka ce ba su yarda ba sai ce to mu yi zama na amana tsakaninmu da ku, in suka ce ba su yadda ba, za ku ba da jizya suka ce ba su yadda ba sai a yi, sai a yaƙi mutane. Wanne kuka yi mana ɗaya daga ciki? Sai alƙali ya tambayi shugaban kwamandan yaƙi, ya ce ba yi ba, sai to ku dawo musu da kayansu. Sai suka dawo da bayan da suka kama da matansu duk suka dawo musu. Sai su manyan manyan wanda yake ba musulman ba wanda aka musu haka sai suka ce wa yan uwan to kun ga haka tunda wa'annan mutane suka dawo mana da ƴaƴanmu da matanmu to musulunta mu musulunta mu zauna lafiya in ba haka ba wallahi sun ci nasara akan mu dalilin da Indonesia suka shiga musulunci kenan to a ka'ida in an zo garin mutane za a yi yaƙi a addinin musulunci ana yaƙi ba a faɗan magarin matukan ba a san garin ba sai an tsaya lokacin sallah a ji an kira sallah a garin in an kira sallah a garin ba a faɗan magarin da yake kiran sallah ɗaya wannan na farkon ya amintar da garin ga baki ɗaya ba za a faɗa musu da yaƙi ba addinin musulunci yana da tsari wannan abubuwan da kaga yanzu ake yi ba maganan tsarin addinin musulunci ba ne magana ne na son zuciya shi ya sa amma ba don haka ba ai yadda aka sa addinin musulunci a gaba da ba don gaskiya ba ne da an rusa shi amma ba zai rusu ba ba zai rusu ba to kenan Allah maɗaukaki ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kira mutane ne su koma su zamo bayan Allah na gaske ba su zamo bayan sarakuna ba kun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya duniya tana cikin zalunci zalunci sosai domin sarkin gasa sana ina ganin yana da mata sun kai dubu ai barai da gaske a ƙasar larabawa tsakanin ausu da khazaraj sai da aka yi shekara 120 ana yaki akwai harbul basusi akan kwantar tabara ne kwantar tabara ne ya bi ta gona ya taka kwanta tabaran ta fashe ya suka ce an raina shi aka ja kibi aka harba sai da aka shekara arba'in ana yaki akan kwanta tabara a wannan lokacin manzo Allah ya zo ya daidaita duniya a wannan lokacin manzo Allah ya zo ya daidaita duniya akwai aure kafin zuwa manzo Allah mata ɗaya tana iya auren maza ɗari karuwa kawai akwai kuma aure wanda ake kiransa bayuga mutum ne in ya ga jarumi a wani gida sai bar matar shi in ta gama haila sai ya dauke ta kai ta aro don a samu iri kuma aure ne akwai kuma aure wanda mutane goma ne suke auren matan ita kadai kuma duk mazanta ne duk kafin zuwa ne muhammadu idan an aihu ita za a zo a kawo ɗan sai a jeran mazan ta zo ta nuna waye uban wanda ta zo ya dama ta ce wannan shi kenan ɗan kenan an yi kwamacala amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo li annahu nurun yana zuwa sai nawwara bilada kullaha ya cika duniyar gabaki daya duk wannan akwai aure wannan namu na hudun wanda aka samu a ware matakka ce ban ba wani sai kai wannan annabi ne ya cire aure hudu ne duniya take tafiya akai amma wannan ne manzo Allah ya ware wannan ne kuma aka tafiyar da shi saboda haka akwai gurin da mutum zai iya ta ina ne ba annabi ne ya kwato ka ba ta ina ne a wannan a wannan kazantan fa wannan tafiyan shine ima sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min adam ila an waladatni ummi wa abi ma massani shay'un min safhatil jahiliyyati daga zamanin annabi adamu har zuwa lokacin da mahaifiyata ta haife ni wannan bala'in fa ba a samu wani abu na kazanta da ya shiga tsakani ba ko ina na fito ne min min min min min min tafiliyat ba a samu wani guri mara kyau ba wanda annabi ya shiga malafto saboda haka wanda ya ga annabi bai tsarkaka ba to shi ne kawai ba gidaje shi ne can Allah ya kiyaye abinda za mu ce kenan e wannan abin da yake faruwa kenan shi yasa manzo Allah zubin da Allah ya masa zubin annabawan ne ga baki ɗaya a jikin su ko ce duk annabawan daga cikin annaba aka gutsuro su e duk annabawan daga cikin annabi Muhammad aka gutsuro su saboda haka duk ƙarfin annabawan an mayarwa jikin annabi Muhammad li'anna ayatuhum ayatu ayoyin annabawan gaba daya ayan annabi Muhammadin saboda haka a cikin zuriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma a cikin mumuwar mu annabi har wani yana tunanin akwai wani annabin da ya daidai da annabi Muhammad ko ya fi shi lalle bai san annabi ba bai san annabi Muhammad ba saboda haka wa min zalika nasarahu Allah bi ru'bi ubangiji ya taimake shi da tsoratarwa idan za a je gari yaki idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yaki bauchi wata guda za su shiga cikin dimuwa fadan kawai zai je gurin wata guda mai mai sarfi shahari kama kala alaihi salatu wassalam kamar yadda manzo Allah ya faɗa katin aje din to hakan za yi to kaga zai je gurin ne sun shirya za su kai marhali to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ya je tsari domin innal maluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'ala izzati aliha azilla kadhalika yaf'alun kaga lokacin da aka zo handak ai da suka ta samma manzo Allah za a shiga garin Madina ai dalilin handak kenan shine dalilin da manzo Allah ya ce Salman minna ahlal bait ai akan handak saboda sun riga sun taso dan su suwar da Madina to sai aka ce to ai ga sunan sun taso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shawara dama an bashi dama yin shawara me ya kamata a yi sai suka ce ya kamata ya rasulullahi a ba mu dama a ba su su shigo munafikai kenan wasu suka ce a a tsare su a bayan gari a ce a ai a bar su manzo Allah sai ki yadda a bar su su shigo din a tsare su a bayan gari to wajen tsara bayan gari shi da aka je aka tona rami shine handak to sayyidina salman al-faris shi ya bada shawaran ga yadda in yaki zai zo musu gari to ga yadda ake yakin a yi maganin sa to sai ya faɗa musu ga yadda za a yi to akan wannan yadda yakin zai zo garin ne aka tona wannan ramin shine aka yi handak wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ka shawaran nan salman ne wannan sai to Salmanu yana wajen mu wannan sai a Salmanu yana wajen mu sai manzo Allah ya ce a Salmanu minna ahlal bait ma'ana hidimansa da soyayyarsa an riskar da shi kujeran ahlul bait rasulullahi kenan ana riskar mutum da soyayya gidan annabi Muhammadu dai ana riskarwa ana riskarwa da soyayya faslun fi mujizati fima jama'a Allahu lahu min al-ma'arif wal ulumi abinda Allah ya tattara wa manzo Allah min al-ma'arif sanin Allah wal ulumi da ilmai wa min mu'jizati al-bahira yana daga cikin mu'jizozin manzo Allah mabayyana ma jama'ahu Allahu lahu min al-ma'arif abinda Allah ya sanya wa manzon Allah na daga sanin Allah wal ulumi da ilmai wanda aka kebance shi da shi wa asahu bihi min itlai ala jami'il masalih dunya wa din kuma Allah ya buɗa masa duk wani abin da zai zama maslaha aka masa itlai akai ya gane ya ta aka tara masa masalihud duniya wa dini wa ma'rifatu umuru shara'i aka sanar da shi dukkan al'amarin shari'a wa qawanin dini da kuma kanun na addini wa siyasat ibadi ibadi da kuma siyasan bayi wa masalihi ummati da kuma yanda al'umman za su zama mutanen kirki wa ma kana fi ummatin qablahu wanda babu wata al'umma da aka sa mata wannan nizamin kafin zuwan annabi Muhammad babu babu fa wanda ya san duk annabawan da suka wuce babu wani annabi da ya san in yayi azumi lada nawa za a bashi ko in yayi sallah za a bashi lada kaza ko in yayi kaza za a bashi lada kaza babu wani annabin da ya san wannan kawai yayi kawai haka aka bashi kurma kurman baki amma annabi Muhammadu ne sai in kayi za a baka kaza in kai za a baka kaza dan saboda raunin mutanen a haƙurƙurtar da su ka ji daɗin ba ka yi a banza ba za ka yi a yi maka ka yi a yi maka kuma Allah ya yarda da kai e mu ne kawai wa ma kana fi umamin qablahu babu waɗansu al'umma da suke da wannan kafin annabi Muhammadu wa qisasul anbiya'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi aka kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak ya rasulullah dukkan annabawa zan baka labarin su abin da yasa zan baka labarin daga kan annabi Adam yadda na na fito da shi aljanna da yadda aka yi suka zauna da Hawwa da shekarun ne ya koma ga Allah da annabi Shisu da annabi Idris da annabi Nuhu da annabi Ibrahim tukuna aka gangaro kan annabawan duk sai da Allah ya tattara ya ce lokacin su ga da suka yi ga da suka yi ga duk sai da Allah ya gaya masa wannan shine dalilin mu na karanta maulidin Annabi Muhammad Allah da ya karanta wa mandala sai ce ma nusaddid bi fuadaka zan yi haka ne dan zuciyarka ta nasu idan manzan Allah la son zuciya Allah yana faɗa masa labarin annabawa don zuciyarsa ta nazu, to mu ne mafi rauni a gaya mana waye annabi don mu so annabi don zuciyarmu ta nazu. Tunda ba mu da mataimaki, ba mu da mataimaki. To, a kuma a yanzu ɗin in aka auna a mizani, wayanda suka tsaya suke maulidin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sun fi samun riban son annabi da sanin annabi fiye da wanda ba sa yi. A ego ‘ya'yanmu, a ego ‘ya'yansu, mu zo a kira sunan manzo Allah a gasuwa ya su zama kurame. Sai ka faɗa annabi su arba'in a gabansu su maka dunkum suna kallon ka, saboda ba su san annabin ba, ba a koya musu ba, wanda matakin farko kenan na soyayya. addibu auladakum ala farko sai ce hubbi nabiyukum hubbi nabiyukum a so annabi wa hubbi ahli baiti tukuna sai ce qira'atul qur'an su kuma suka dauki qira'atul qur'ani suka gabatar da shi sumun bukumun sumun bukumun mana ba gashi nan da suka koya wa yara karatun alkur'ani da yawa yaran suka zo karatun qur'ani a yana yi ne dan competition duk wanda ya zo ya yi competition bai ci bai duk ne wa malamin ya danna masa ja ka ga wanda aka sa shi a maulidi ya zagi malaminsa saboda haka an sai an soyantar da shi soyayya soyayyan annabi muhammadu idan mun ce ba a son annabi mu ma sun ce mana mushrikai kuma akan soyayya ne sun ce mana yan bidiya akan soyayya ne amma mun fi su adalci domin su sun fitar da mu a musulunci mun goma mu ce ba mu fitar da su a musulunci ba mun ce makiya annabi ne waye fa adalci to kai mushriki ba sunanka mushriki dan bid'a da wanda kace ba san annabi da wanda yace maka dan bid'a mushriki wanne fi ai wancan ya fi zafi in aka ce maka fa mushriki ka fita fa addini musulunci an kore ka in an ce maka dan bid'a to kana cikin addinin musulunci amma ka kawo halallu salihan wa akara sayyi'an kaga gara mun dan daidaita ta nan da su to su bar ma yan bid'an mana ma amma mushrikin an kore ka musulunci ne gaba daya to mu mun ce makiya annabi ne wanne ya fi zafi mawaƙin ne saboda haka shi abu kullum a duniya mu'amalar ba za ta iya yiwuwa ba akwai abubuwan da ko a gidanku ne abubuwan da ba ka yarda da shi ba akwai abubuwan da kiranku ba zai iri ɗaya ba to amma akwai abubuwan da ya kamata in da su iya gyarawa har gobe ba sun kasa gyarawa mutanen mu yanzu ka duba duk littafin shi Ibrahim ba wallahi bai taba cewa wani daga cikin su kafiri ba kuma ko mu ba ma ce masu kafirai in ga ga a cikin an ce masu kafirai to an samu gardawan cikin mu ne wuta ya yi wuta kenan an zo lokacin da ba lallani e kowa ya saika in an so a zo a ba tebul a yi sulu kenan su ba su bari ba mu ba za mu bari ba mu ba za mu ce dole sai sun dawo sun so abin da muke so ba su ko ba za mu bi su mu ga annabi mutum ne kaman kowa ba ba za mu yi wannan ba to ga kawai sai in aka haɗu kawai sai da ya haɗuwan a sharon tsuntsaye haɗuwan kasuwa ma haɗuwa kasuwa kowa ya san gidansu to kusan haka ya kamata amma tun da neman sallallahu sallama an karanta musu kissan annabawa wa rusuli da manzanni wal jabadirati da yan iskan duniya Allah ya karanta masa wal qurunil madiya karnoni da suka wuce duk an karanta masa milladun adama ila zamanihi tun daga zamanin annabi adam har zamaninsa babu wani ɗan iska da ya ya zama tantiri a duniya sai da aka gaya wa manzo Allah shi akwai wani mutum ma a zamanin annabi Musa aka yi shi sunan shi mal'uni eh sunan shi kenan saboda tsaban iskanci sunan shi tsinanne eh saboda tsaban iskanci amma wata ran sai ga sunan Ahmadu ko Muhammadu a ƙasa sai ya ɗauki sunan sai ce wallahi sunan nan ya mu sai kis da ya mutu a zamanin mai Musa ne amma duk an watsar da shi a bola aka jefar da shi Allah ya wahayi wa annabi Musa ya ce ka je ka ɗauki mutumin nan ka yi masa sutura ka je ka masa sallah ka binne shi ce ya ubangiji wannan mutum kowa baya da ɗan iska ne ya ce kai masoyina ne ya ga sunan masoyina sallallahu alaihi wasallam ya yi kiftin suna saboda haka na gafarta masa amma sunan shi mal'un ya saman za Allah akwai daɗi akwai daɗi akwai daɗi wa himnu shara'ihim wa kutubihim manzo Allah ya kiyaye dukkan shari'ansu littattafan su dukka ya kiyaye wawa'a siyarihim ya haddace tarihinsu gabaki daya wasar da albayihim kuma zai koro maka in ya ɗauko maka labarin wani daga cikin wanda ya yi tsiya a bayan ƙasa sai ka ga to yaya aka yaka kuma bai taɓa zuwa wajen wani karatu ba wa ya mullahi fihim ya yi magana kuma akan ayyamun layi akwai ayyamun layi akwai ayyamun duniya akwai ayyamun rabbi ayyamun layi ayyamun duniya jiya na ce muku da Allah ya tashi yin yin annabi Adamu sai da yi shekara na dubu ɗaya da ɗari biyu ne shekara dubu ɗaya da ɗari biyu ne fiye min kana min ila ruwa alfu sanatan ne domin arba'una arba'un dan adam yana zama cikin mahaifiyarsa arba'in yawan nufatan sun ya kunu alaƙatan sun ya kunu mulgatan sun ya yursal ilayhi almalaku fa yanfutihi ruha to yin dan adam a ayyamul lahi kaga yanzu muna awoyi ko to dan adam da yake cikin mahaifiyarsa wannan muna ayyamul duniya gashi nan awoyi muke yanzu ko shi wajen Allah fa ba kwana shi a wajen Allah ba kwana kaman yau gari a yi dare dare gari ya waye kai a wajen ka kwana ne ko shi Allah yana tafiya ne da hudda duk numfashinka da shi yake amfani numfashi hudda ɗaya ya fita ya dawo hudda ɗaya ya fita saboda haka mun yi alkawarin za ka yi numfashi miliyan takwas da kaza sai ba ka shekara ɗaya ne za ka yi a duniya saboda kowane awa ɗaya mutum yana numfashi sau dubu ɗaya ne ɗari biyar ya fita ɗari biyar ya dawo to duk wanda ya fita shi ne kwananka ya ƙare duk wanda ya fita kwananka ya ƙare a numfashin to ɗan adam shi yana lissafi a cikin mahaifiyarsa yana cikin mahaifiyarsa yana yin shekara miliyoyi kafin ya fito duniya amma kai a duniya kana ganin tana wata tara ne da kwanaki ta haifi ɗan to amma ɗan yana shekaru miliyoyi ne a cikin saboda indiya ne ba a duniya yake ba a wata alam yake daban wannan alam din ba irin kwanan lissafin ka na duniya ba ne Allah ka samu dace wato dan adam Allah ya yi ajiya akan dan adam shi yasa an ce idan aljani ya yi wa ya yi ciki macen aljana awa takwas awa takwas kamar daga karfe nawa kenan zuwa yanzu awa takwas yanzu muna karfe shida ko daga karfe nawa daga karfe goma zuwa yanzu to in aka aka yi in aka yi ciki zuwa yanzu za ta aihu awa takwas kenan to amma ya fito ya kai shekara dubu biyu a cikin saboda ba e awa takwas idan ka buga ba irin wannan lissafin ba ne to irin wayannan suna nan suna nan da yawa to akwai ayyamun lahi in ka shiga littafan bayan Allah zaka ga ce wani ya yi sujudi ya kai shekara kaza kafin ya daga kuma kuna cikin masallacin zai yi sujudin ya tashi amma in aka kai shi wani guri sai ya zamo ba haka ba abin da yake faruwa a cikin na na mai shahan shirina na shehu gibrima na mai sunan littafin nawafihul idriya nawakihul idriya akwai mutumin da ya shiga wanka ranar juma'a zai yi wankan juma'a yana shiga wankan juma'a aka kada shi aka kai shi daga cikin ayyamun duniya aka mai da shi ayyamun layi ya je wani gari ya yi aure ya haifi 'ya'ya nan ana jiran shi ya fitowa zai sallah ya sake shiga bayan gida a can zai fito ya yi aure ya haifi 'ya'ya a garin ya shiga wanka ya sai gan shi a bayan gidansu kuma yana fita ya samu ana jiran shi rage sallan juma'a a wani garin kuma gashi da 'ya'ya ana faya ji wahayin lahi wannan na jin wannan baitin sharhan wannan baitin akan wannan ne yake magana to saboda haka abubuwan lamarin Allah in aka zo cikin wannan ayyamu ayyamu sai hankalinka ya dauku ka san shi dan adam yanzu ga munan nan don muka zo muka yi sallah a nan waye muke sawa a gaba waye fulada watakila ba malaman zahiri suna cewa ladan ya fi liman lada saboda ranar tashin kiyama ba a cika nuna liman ba an fi nuna ladan saboda tsawon wuyan shi eh ai baya kudin duniya ma yanayin da duniya da lahira to idan mutum ya zo sallah ai kaga wani lokaci ana cewa a hadisi abin da ya ce maka ce daraja 25 daraja 24 amin 27 ko 25 wannan shine abin da ake faɗa akan lada to abin yana wuce haka akwai mutumin da ya gyaru ya bi Allah ya ƙara ya ƙara tsayuwa a fadan Allah ya san Allah ya so manzon Allah ya samu shiga a fadan idan ya zo yi sallan ana ba shi ladan lailatul qadari sai an ba shi ladan shekara tamanin da uku da wata hudu yana daidai da kujeransa fiye min kana da daru amin lailatul qadar hayrun min alf shanin akwai kuma mutumin da idan ya karu gashi nan a cikin ku kana ganin shi muzabzaban laysa bi majnunin wala bi aqilin ba mai hankali ba ma hukaci ba shi kuma zaka ga Allah ya yi shi an bashi ya hau kujeran yawmal qiyamati fi yawmin kana bi qadaru alf sanatin mimma ta'uduna aikinsa guda ɗaya ana ba shi ladan aikin shekara dubu ne. Akwai kuma mutumin da shi kaɗai ana ba shi daidai da mi'irajin manzala ne, fiye min kana mi'iraru hamsi na alfa sanatun. Kuma a cikinmu kuma suke. To, duk wa'in nan abin da ake nema sabawa zuciya. والنفس كالطفل إن تحمله الشاب على حب الرداء كسابا وسن zuciyarka ka zamo na Allah wannan sa wannan yakin ba abin da ya kai shi bala'i sabawa son zuciya abin da ta riya maka ka saba mata ka tsaya akan gaskiya babu abin da ake nasara a kansa kaman wannan idan ka sami wannan to Allah zai dinga promoting ɗinka a ɓoye amma a zahiri ba wanda zai gane kai ma ba za ka gane ba sai an je lahira kawai sai ka gan kawa na ta canza maka kujeru a gurguje ka wannan ka wannan ka wannan ka wuce duk wai na yana daga cikin aikace aikace kamar haka ayyamun lahi a duniyan ne amma ke samun ayyamun a cikin ayyamun duniya ake samun ayyamun lahi a cikin ayyamun duniya ake samun ayyamun rabbi duk a cikinsa ne wasu fata a yanihim da kuma siffan abubuwan yadda suke waktilafa a ra'ihim da kuma sabanin ra'ayoyinsu wal ma'arifati bi mudadihim wa amarihim da kuma sanin wato abubuwan da yake samun su da shekarunsu daga zamanin annabi adamu annabi adamu ya yi shekara dubu ba shekara arba'in ne a duniya shekara arba'in din ma kyauta ya yi ya ba wa annabi dauda don ya gaba shi da shekaru sai ce a ƙara masa to daga nan ana zuwa ana rage shekarun ana zuwa ana rage shekarun sai da muka zo ƙarshen muni ƙarshe akwai wanda suka yi shekaru fiye da dubbai din wakilin sun ce annabi shaibu ya yi shekara kusan dubu biyu a duniya to ana samu su kai amma zamanin mazalla an ce sittuna ne go a wasa ba'una wa man zada fa zalika fadlu min Allah to duka amar din kenan wa hikami hukamihim da hikiman hukuncin su wa muhajatu kullu ummatin min al-kafara jayayyan kowace al'umma da sai ta kafirta wa mu'aradatu kullu firqatin min kitabiyaini da mu'arada na kowace firka daga cikin wa abuta littafi bima fi kutubin da abin da ke cikin littafin su a taura injila zabura wa ilahun bi asrariha manzo Allah ya san sirrorin ta umma ba'atu ulumiha boyayyin ilimin da ke ciki ma manzo Allah ya sani wa ibari bima kattabu min zalika wa gayyaru wanda Allah ya ba su labarin abin da suka koye suka caccanza ga yadda yake kuka mai da shi kaza kuma bai taɓa yin karatu bai taɓa yin rubutu ba saboda haka wannan ya shiga suka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin lamarin da ba nashi ba ila itiwai ala lugatul arab ya daidaito akan kalmar larabawa gidan larabawa da yawa ina jin gidan larabawa ya kai saba'in da wani abu wanda akwai lahajar da gidan da wannan larabawa suke yi wannan gidan ba sa yi ma'ana za ku iya yin zaurance irin na cikin gidanku na ƙabilanku balarabe ne amma wannan balarabe bai san da ake ba sai a kashe shi yana da wani bai sani ba amma duk manzo Allah ya haɗe su eh ya haɗe su domin akwai wata mata wanda mutum ɗaya kawai ta ware ta sanar da shi irin yaren su ta gaba su da yawa amma da suka sadu da mandala sallallahu alaihi wasallama tana furtawa mandala ne yar mata inda za ka buɗe baki ka yi mandala zai mayar maka da to wayannan to za mu shige su kaɗan a ga irin yadda annabi ya gajiyar da duniya da kasancewarsa ummi ne la ya arifin kitaba wala likira bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma kuma ya gajiyar da duniya sallallahu alaihi wasallama to ubangiji Allah ka kara mana sansa so kada ya tsaya a baki mu yi koyi da abin da ya zo da shi irin ɗabi'ar sannan na makarimul halak yadda ya gamu da wata tsohuwa sai ta ce yaro kama ni ka ɗora min kayan nan da ya zo zai ɗora mata sai ya ɗora kansa sai ya ce mu tafi sai ta ce a'a ana yin haka ya ce a yi haka ne ce kai yanzu a cikin maka akwai yara irin ku har yanzu to bari in baka wani labari laqad zahara fil makkata rajulun yadda in nubuwata akwai wani mutum ya bayyana a garin nan wai yana cewa shi annabi fala tud'ihu wala tusaddiquhu karka bi shi karka gaskata shi kuma annabin ne sai ce awa ta alami man ana ya amatullah to baki kin san ko ni wane ne bayar Allah sai ta ce man anta kai waye sai ce ana Muhammadu ni ne Muhammad dan Abdullahi take anta anta kai ne kai ne ya ce ana ana take ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullahi bugu daya manzo Allah ya sumar da ita ta dawo cikin gaskiya kaji da tana ba da fatawa yawa tun da akwai yaro mai albarka irin ku to ko wani ya fito garin nan yana cewa shi annabi ne ko ka gan shi karka yadda da shi karka gaskata shi to kin san ko ni waye ce kai ne waye ce ni ne muhammadin kai ne to a shaɗu Allah ka cancanta makarin mu lahala ulkun ɗabi'a ce saboda haka har gobe wannan ɗabi'ar in muna amfani da ita wallahi sai mun yi nasara wargaza ta aka yi da ƙarfin tsiya wargaza ta aka yi da ƙarfin tsiya ni in ce da taimakon izala ai sosai sosai da taimakon izala cikin karya dukkan wani martaba namu wallahi Allah eh sosai sosai sosai kuma jifa-jifa zan kawo ce ga ɗaya ga biyu ga uku insha Allah muna karatun ce ga shi wanda mun tashi mu yayin mu ma ba ma zama wajen hira tare da su saboda ganin girma amma tun da aka ce kowa banza ne sai babannin ma suka zama banzaye ba yayu ba ba abokanan uba ba ba 'yan anguwa ba dan angon kana mara magana ɗa ne zai gaya maka uban kuma ya zo ya tsaya a bayan uban sai ɗan ya ce za ku yi dambe wai ka takura wa ɗansa shi ba takura wa ɗansa a gida saboda hajiya ta hana shi haka abubuwan su Allah ya kiyaye Allah ya sa mu gama lafiya mun shiga dai bala'i tashin kiyama ya zo mana amma dai ba za ta shi da mu ba sai mun koma kafin ta tashi insha Allah domin ba za ta da bayan kasa ba ba za ta da kiyama ba sai an rasa ba su faɗan Allah Allah ko muna ciki ha hasbil mu'min wa hasbil wasi hasbi qadim Allah wa hasbil baqi وليس للعبد سواه مده بإن انتصرت إنني مغلوب ولدي لك في أولي مسوب فقهر عدوي إنك القدير أريانا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى الأديل كيف تسهر المريد وكيف تنزل له لتنتقي من العدو إلى وعضو إنه يعاد الدين لا تمكننا هذه ليالا فقد بقى أظن قال ممترا عليه ممترا سوء وما عليه ولتغنني سوئي وزدني خيري ولتكسر أمل العسول خيري إنا بني دعوت كملا حتى أرى نصرا قريبا يأتي كل الإداء والعبد هذا مكفي متين يا متين يا متين بك استجبت اسما أكون أجل بين الدار عن ضيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا أول ولا قوة للعقل ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي قلبت منك أجل إنما حتى لم يعد يا رجل الماء لتم واسره وهو الذي كاربه ونسره وآله وصحبه الأبرار اللهم صل على ربنا جملة جملة الولاد إلى أسرارنا المستقيم وعلى آلي قدر جار الأدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله